الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادث إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفن وبعد من دعو يو بسا كراتمو نا تجويدي inda a baya mun tsaya ne a rabo na biyu cikin ahkamun nunu sakinati wa tanwin mun gama da izhari mun gama da idghami muka ce yanqasimu ila qismayn qismun bi ghunna wa qismun bi ghayri ghunna qismun bi ghunna huwa alladhi yusamma idghaman naqisa والإدغام بغير غنة هو الذي يسمى الإدغام الكامل كو muka karanta huruf nashi da kuma misalai amtila nashi so yau muna cikin na uku ثالثا هو الإقلاب تو ما هو الإقلاب لغة ما هو الإقلاب لغة من كما الإدغامي كو ما يقولنا دمرر قلنا حروف ناشي يرملون كو ما يقولنا أتجين حرفات حرفا شين ينمو يا نون ميم واو مرر قلنا شين لا را كو ضد من كما تو ga iqlabi kuma me ma wal iqlabu لغة ها بسم الله ما هو الإقلاب لغة ما هو الإقلاب لغة بنتي كم حروف الإقلاب كوكما ما, ما هو حرف كو حروف الإقلاب ما. ما هو الإقلاب لغة ما إقلابي ها ها to al-iqlab lughatan huwa huwa tahwil shay'in an wajhihi huwa tahwil shay'in an wajhihi shine iqlabu mai guda zan rubuta muku in an kawo tabashir zan rubuta muku abot huwa tahwil shay'in an wajhihi iqlabi a lughar larabawa shine tahwilu shay'in ka juya wani abu an wajihi ya bar fiskansa da aka san shi a juya shi ya bar fiskarsa da aka san shi da ita to a istilahi kuma gashi nan a gaban ku a littafin ku sun kawo da littafin na ba kawo na lugatan ba yace huwa qalbun nun sakinati aw at-tanwin mukhaffafatan fil lafz la fil qati ay la fi kitaban مع بقاء الجنة فيهما ولو حرف واحد وهو الباء إقلاب الإقلاب شيني هو قلب النون الساكنة شيني كجوي النون الساكنة داما قلب جويا واني قلبت نا جويا شي مقلب القلوب الله كينا كو mai jujjuya zukatan mutane kalbin nuni sake na shine juya nun daurin rai gashi nan nun daurin rai ne amma sai a juya shi awi tanwini ko kuma tanwini da ake tanwini ko mun san shine nun nun daurin rai amma da ke zo a furci ba a rubuce ba ko shi ma a juya shi mukhaffafatan amma babu shadda ba kaman idgami ba kasan shi nun ɗaurarren ne ake nitsar da shi cikin harafi mai haraka sai su zama harafi ɗaya mai shadda ko to nan ba magana shadda a iklabi nun ne gashi nan nunu ne ɗaurarre amma sai a juya shi ya bar fiskansa ko tanmininsa a juya shi amma ba shadda fil lafzi a furci amma lafiyar kafti ba a rubutu ba a rubuce kan nunu za ka gani ko amma a furci ba nunu bane lafi kitaban ba a rubuta ba ma ba kai gunnati fihi ma amma ana wanzar da gunna a cikin su duka biyu ma'ana ana sa gunna mun san kuma gunna mun karanta ta kwanan baya ko wal gunnati hiya saut hiya sautun kharijun min al khashub gunna shine sauti mai fita a cikin ramukan hanci in ka toshe hancinka ba za ka iya gunna ba amma ya ta sa'alun in ka toshe hanci bare yiwu ba in kai bare yiwu ba saboda ta haramin hanci yake fita walau harfin wa'idun shi iqlab yana da harfi kwaɗe ne tol lin tol wa huwa ba shine ba'un da zaran ba'un ya zo gaban nun ɗaurarre ko kuma tanwini magana ya kare inda ya zo gaban ɗaurarren nun kawai magana ya kare ko gaban tanwini to ikilabinsa ake ba nunun din nan ana juya shi ne ya koma mimi nunu ne amma ya mai da shi mimi in ka furta shi da nunu ka kwaba al'amsilatu lin nuni sakira ga misalan nun ɗaurarren nan kaga nan ga ba ga mimin ba ga nunun ɗaurarre ko sai ga ba a gabansa kaga ba min ba'adi ba min ba'adi min sai a da nunu din ya zama mimun kamar min ya ka daure min ba'adi min ba'adi ba min ba'adi ba misali na biyu yumbitu lakum yumbitu yumbitu kamar ka daure mimi ne ba nunu ba shine huwa qalbun nunu sakinati aw tanwin mukhaffafan fil lafzi la fil qati ajuya shi ya koma mimi yumbitu lakum ba yunbitu ba yumbitu sai kuma misali na ƙarshe na nun ɗaurarre an bi'uni an bi'uni ba an bi'uni ba an bi an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin to mu dawo kan misalan sa na tanwini alimun bi zati sudur alimun bi zati sudur ba alimun ba alimun bi kuma da gunna dukansu wancan din na farkon nun daurarren min ba'd min ba'd ba min ba'd da sauri sauri ba sai kayan gunna yumbitu lakum an bi'uni shi ma duka ana gunna alimun bi zati sudur da takhfifi kuma babu shadda sami'un basir shi ma a mai da shi mini sai alimun bi makanu wannan a takaice shi dama kwaya ɗaya ne rak bai da wata wahala iklabi sunansa shi ya sama rasmi na kira'ar na fi riwayar warshu a rubutunsu don su sauwaƙe maka in an zo in dai iklabi ne to za ka ga sun sa ɗan minjaye a sama ko kuma in warshi in hafsu ne kuma hafsu min jaye na fili zaka ga an sa warshi kuma ya ayi wani dan digo sai a dan yi shi haka da bicce naka wai mimar rai tawari nudira gel mimar rai ko masu rubutu qur'ani din haka dole zaka ga sun haka sun haka sun ma haka tawari wai tonge jina ba nurul bol ka dawo da shi mini shine hikiman kenan wannan dan abin da suke in in ma wasali biyu ne to an yi ɗaya wasali sai kaga ɗayan a samansa sai a yi shi a yi ɗan digo sai a yi bicil hakan nan misali a nan kenan alimun bi zati sudur to bara ka ga an sa ruhu a biyu ba a warshi za ga ko kuma sami'un basir duk dai alimun bi ma za ka ga ɗayan rufu'a ne ɗayan kuma ka ga sun digo haka sun bikin hakan nan wai karka manta fa in ka zo karantawa ni ne ake dawo da shi an hutar da kai in ka ɗau ƙur'ani haka zaka ga suke rubuta shi ana tuna maka saboda in ka zo kana gani ai ba yadda zaka yi dai gashi kuru kan ka abin nan to wannan babu wahala mun gama da shi shi kam ikrabi dai shine ka juya nun dauren ran ya koma mai nunu eh mimi kawai shikenan kuma babu shadda ba kaman idgami da muka wuce ba da haka su kan za mu gama su gaba za mu haɗa su da ikhfa'i ina ga kawai yau bari a rubuta muku abin nan din me ke da suna subhanallahi ai babu babu allima to mun gama da ikhfa'i ai idghami iqlabi za mu shiga ikhfa'i shi yafi kowanne yawa kuma amma ba zai hana dai mu yi kokari mu tura shi ba mu samu gama shi yau rabi'an abu na hudu a cikin hukunce hukuncen nun as-sakina wa tanwin guda hudu shine ikhfa'i al-ikhfa'u lughatan ma huwa al-ikhfa'u lughatan to kar mu bata lokaci al-ikhfa'u lughatan huwa sitr wancan nace tahwilu shay'in an wajhihi ko tunda littattafan nan ba kawo lughatan din sa ba iqlabi shine tahwilu shay'in an wajhihi a lugha tahwilu ta'un ha'un ha sabe kenan wawun yayun lam ara tahwilu sai shay'in an wajhihi ainun nunun wawun jimun ha babba sai hakuri an wajihihi to wannan kuma na yanzu al-ikhfa'u lughatan huwa sitru sitru da kasari boyewa alifun lamun huwa sitru alifun lamun sinun ta'un ra'un huwa sitru boyewa واصطلاحا اي اصطلاح ما لم هو النطق بالحرف بصفه بين الاظهار والادغام من غير تشديد ما بقاء الهنة فيهما وحروفه 15 15 مجموعه في اوائل كلمات هذا البيت اخفائي اصطلاح ما لم هو النطق بالحرف شيني فرتي ده حرفي wani harafi shine nun ɗaurarre harafin nun ɗaurarren nan ko kuma tanwininsa duk tanwinin da harafi ɗaya cikin waɗannan haruffa da za mu faɗa na izhari ikhfa'i suka zo bayansa sannan aka samu tanwini shi ma dai ana yin wannan hukuncin wato a furta harafin bi sifatin bainal izhari wal idgami da sifa tsakanin izhari da idgami haka ikhfa'i yake shi ba izhari ba shi ba idgami ba tsaka tsaki gasket ne tsakanin izhari da idgami haka ake furta ikhfa'i bi sifatin bainal izhari wal idgami min ghairi tasdidin amma shi bambancin sa da idgami ba a karfafawa ba shadda ina ina fata an fuskanci idgami ana shadda ai a nitsar da harafin harafi na nun daurare cikin harafi mai haraka sun mai zama masu shadda yadda na mana misali a karatun baya to wannan ba shadda da takfifi da sauwaƙewa ake karanta shi ma ba kai gunnati fi ma kuma ana gunna a ifai iqlabi ana gunna idghani ana gunna ikhfai ana gunna izhari kadai ne ba a gunna a cikin ahkam nuru sakina to tanwin din nan dukan su hudu wa harufu 15 haruffan wannan ikhfa'i din su goma sha biyar ne majmu'atun fi awa'il kalimati hadha albayt kana iya dunkule su a cikin wannan harafi wato baiti da aka dunkule yana nan a cikin wanda rubutun da nake mana kullun na tuhfatul atfal din nan gashi nan waƙan da zaka yi kawai ka dunkule harufan nun eh ikhfa'i gaba daya to haddansa ake yi yan uwa in baka haddace ba ba zai yi ya gano ba sai ba sana kamza da kamza da shaksun karsa ba don tsayyiban ziddi to kaza zalima shike hadda ake a aji me ya ji min kam daga shekaran da na yi karatun ta jumidi ina tunawa 2003 ko eh 2003 shekara goma sha ɗaya tun da na haddace irin waɗannan abubuwan suka zauna har yau shikenan ko yaushe ake bukata za a karanto shi shi zartana kam ja da shak sun karsa ma don tsayi ban zikfi tuka za zalima shikenan ka halawati kawai da hakan za ka yi ta tuna kowanne kawai da harafinsa sai kai magana ya kare in an zo kawai kai ta shigarwa in ka zo tilawa to sif ɗaya kenan harafi da ya sani za harafi na biyu kenan zali sana harafi na uku kenan samablu kam kaulatan kenan harafi na hudu jada jimi harafi na biyar shakhsun sini na shida kenan qade kafu kenan na bakwai sama sinun na takwas kenan dum deli na tara kenan ɓayyiban ɗaji na goma kenan zid zaira na sha ɗaya kenan fi fa'un na sha nawa ha sha ɗaya to fi na sha ɗaya fi tuka tuka ya kenan na nawa ha na sha biyu ba ba babin kenan raji na nawa zalima nawa zadi kenan to a takaice na tsallake wani wanne ne ban fada ba eh to to shi ne yana zuna ke kunce sha ɗaya sha biyu ne na sani shi yasa bai lissafin bai cika ba to a takaice harufa goma sha biyar ne in ka cire harafi shida na izhari ka ajiye su a gefe ka cire harafi shida na idigami ka ajiye su a gefe in ka hada ya zama na sha biyu ka ɗauko harafi ko a ɗaya na iklabi ka daura a kansu sha uku ko to sauran harufa ga baki ɗayan su sha biyar ɗin na ikhfa'i ne a cikin harufa ishirin da takwas da ake da su na na menene hijaiya in ka cire na izhari shida na idgami shida na iklabi ɗaya ka haɗe su goma sha uku to sauran gabaki ɗaya sha biyar ɗin na ikhfa'i ne kawai shi kenan ka huta to shi ikhfa'i kamar yadda nace al-lugha shine boye abu nuru din boye shi ake ba a so a ji shi kwata kwata ba wai a nitsar da kaza cikin kaza ba a ba wai a juya shi ya koma kaza ba ba wai a bayyana shi a ji shi ba a shafe shi kawai a daina jin nuru kawai kwata kwata kar a ji nuru din amma wurin furtin sifa tsakanin izhari da muka karanta a baya da kuma idigami da muka karanta a baya tsakatsakin su yake wurin furta shi to ga misalai nan al'amfira za mu fara da asadu min sayasihim min ba min sayasihim ba ba min sayasihim ka a yi mai da shi idgami ita kuma ما سيفيهم silent silent نون ما ai kokari a kula ba da shi ake mana renin wayo in ba mu tsaya muka kula da shi sosai ba wayansu shashashu wanda ba su san komai ba sai su zo su yi ta rena mana wayo akan wannan abu so saboda haka sai mu tsaya mu kula da shi sosai me silent a ɓoye ta nunu min sayafihim to sai dai yadda wasu suka yi wani wayo in ka zo ka ɗaure nunu din ko da yake bi dai mu gama duk da zo a yi kar da yake yana da yawa kar mu kiyaye irin waɗannan kuma ba mu samu muka gama harufan duka ba misalai amsilat din min sayasihim wannan nun ɗaurarren sa na sadi kenan misalin sa na tanwini kuma rijalun sadaqu rijalun lu rijalun sadaqu ba lun ba ba kuma idgamin sa za a yi ba rijalun sadaku silent sai azzalu ko ma zallazi ma zallazi ma ba man zallazi ma zallazi yashfa'u sai kuma me tanwinin sa kullu nafsin za'iqatul mauti nafsin silent كل نفس ذائقة الموت kun san an ce akwai gunna ko ma'a baqa'il gunnati fihima da tanwirin da nunu sakinan duka ana wanzar da gunna in an zo karanta su sai mai asa'u misalin sa shi kuma min samaratin rizqa min shi ma ba min ba ba min samaratin ba min samaratin silent a boye nunun din kar a ji shi sai tanwininsa ma ma sajjaja ma sajjaja ba ma an sajjajan ba ma sajjaja ana tuna a yi furucinsa da muka karanta a baya ta ta sai ka ma sajjaja wanku da ba sai alkaf man kana shi wato ikhfa'in kala biyu ne da sai mun shiga littafafa na gaba sosai din za a bambanta ma ikhfa'in ma akwai wanda yake aksa akwai wanda yake adana kamar dalil da wannan kafin kaga wannan man kana man kana da shi da kafin haka ake karanta su in mun zo kafin ma zaka ci man kana taqiya misali man kana kaga an mtakkundir mtakkindir ɗum kawai ko ya to haka kafin in mun zo kansa zaka ji shi ma haka yake fi yaumin kana fi yaumin kana ba fi yaumin kana ba nuno kam tona ne kawai moce kawai sai aljimu aljim shine menene mejibal mejibal mejibal tadwinin ta fasabrun jamil fasabrun jamil ba fasabrun jamil ba sai ashim misalin ta shi kuma faman sha'a faman sha'a ba faman sha'a ba nuru kam tefa tefe relle kawai فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا سي تنوين ذا إن ربنا لغفور شكور لغفور شكور samu zo wata rana zan sa abu da qur'ani ka karanta ko da wani karatu amma dai ka fidda hukuncin to za mu ji in an zo izhari mu ji shi an zo irgami mu ji shi an zo iklabi mu ji shi an zo ikhfa'i mu ji shi in ka zo baka fitar da hukunce hukuncen ya zama abin nan tuka igiyar makafo kenan ana tuka gaba bayan a warwarewa eh ba karantawa theoretically ba practically jika ya zama zaka iya shigarwa in ka dau qur'anin kana karanta a ji shi eh in an zo ana karanta zahirin ilimin kuma a ji ka san shi a karance an zo shigarwa kuma a ji in kana karanta qur'ani a ji abu to nan za a gane ka yi shi a ka karanta ta izari ka karanta irgami ka karanta iglabi ka zo kana buga ka mai da abun duka izari eh mana misali faman sha'a ta kaza ila faman sha'a bayan kuma an gaya ma boye nunu ake faman sha'a ake cewa ka zo karanta qur'ani aka ji kana faman sha'a kaga ai ka dintande na fai amfanin karatu aiki da ba kai ba Allah ya fu yi sai dun morda mai tadi maju amma tun da kai karatu kuma eh ka shiga kare zama ibasalul ladina hum bil tawrita thumma lam yamilwa ko kama ga ilhimiri yahmilu asfara la gafurun shakur sai kuma kafu wanda nace dazu yana da magana da shi da me kafu daban suke su a ikhfa'irin kaga nan in ka zo sai ka ce wa idan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihi ko fakihina a wata kira wa idan qalabu kaga in moti nuno amma dun don takili na bana dun to misali shali ne din wa idan qalabu haka nan wa huwa ala kulli shay'in qadir sai dai nan gurin akwai magana ya kamata a faɗe shi tunda ga yanzu a saba a warshu riwayar warshu duk inda aka samu maddullin za mu zo mu karanta mududu guda goma sha uku maddoda da ake da su a tajwidi a ƙarshen littafin su ne ma za mu kulle da su maddu maddu maddu wurin ja ja din nan akwai wanda ake ja uku akwai wanda ake ja biyu akwai wanda ake ja biyar akwai wanda ake ja shida so kaga duk sai ka bambanta su kar aji kawai ko wanne ka zo ka kana buga shi biyu ko kuma ko kuma hudu ko kuma kana jan shi shida ko wani abu makamanci wannan kamar yadda yahuza yake yi daga yi aliman hakima haka wallahi haka zaka ji yana jan giwan har hudu ko shida wa aka yamar ba a taba ba tun da duniya take maddul iwal a zo a yaji a sama da biyu biyu tol ake ja kana karawa akan biyu ka kwafsa kana karawa kan biyu billahi ladhi ka kwafsa dan naga ya kamata in mun kila in mun dan samu tajwidin kara akwai wani littafi da zan sa ku nema sunansa riwayatu warishin wa hafsin riwayar wa hafsu da warshu daga bakara har nasi za mu kamo sai mun sauke duk inda bambancin hafsu da warshu yake an kawo a littafin shikenan da ka sauke littafin ka futa kana magana sai ka ce eh a wata kira'a kuma kaza duk abin da aka karanta to ka san a wata misali in dai warshu da hafsu biyun nan kam to ka huta sai dai in kana son da yawa sosai kuma to sai ka nemo shatibiya kuma wanda ita kuma baiti dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da sittin da wajen biyar haka baitukan cikin littafi kaga alfiya ne shi ma kenan har ya fi ma alfiyar ma to a wannan gurin a kiyaye shi da Allah duk mai karatu da warshi duk inda ya zo irin wannan gurin to ba a jan shi biyu kawai dole ne a ja shi sama da biyu inda aka daure ya hamza ya zo gaba aka daure ya hamza ya zo gaba to ana jansa ne sama da biyu haramun ne a tsaya ma a jashi biyu kawai ka ce wallahi ala kulli shay'in qadir a sai dai yan hafsu da sauran kirawoyi duka amma na mu kam wallahu ala kulli shay'in qadir shay dole ka jashi sama da biyu in dai hamza ne ya daure an daure yayin hamza ya zo gaba shi ne ake kira madullin amma in ba hamza ne ya zo gaba ba ba fa a jansa ba kar kuma ka je ka ga an daure ya ka ce za ka ja shi duk inda ka gan shi misali ai mara misali don a gane wa rasulan ila bani isra'ila anni kad jitukum bi atin min rabbikum inni akhluqu lakum min min at-tini ka hayati tsairi hayati kaga ai hamza ne ko so tsairi ba a guri daya ka hayati tsairi fa anfuqu fi fa yakunu ta'iran ko tsairan bi idnillah a kira'ar asif al-kufi kaga fa yakunu tsairan ne bi idnillah kai kuma a ila kira'ar na nafi da'iran har da maddu ja shi da ake marma wurin fa yakunu ta'iran bi idnillah amma ya halatta a ja shi biyu wannan ya halatta a ja shi biyu shi ba amma amma wannan ba bai halatta a gutsure shi ba da irin wala balin na fatiha duk mutumin da ya ja shi biyu wallahi bai halatta ba wallahi bai halatta ba duk wanda ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin bai yi ba wallahi dole sai ka ja shi shida dole suna nan mudurun da suka haramun ne a kuntule su irin wala dallin فإذا دعا الطامة الكبرى الصاخة الحاقة جولة كجاس شلا كان بزر يسو كاي أبن دبا أير دبا أكرا أكرات من شاتو أي أبا يأكل شاتو لا رنجا بو فاتيا جولة كجاس شلا gurgurun na ɗaya shida shi yasa kake ji ake da dolli ɗaya da ja na duk kira a duniya dole ne ai za za mu je ai za mu iso kuma wallahi tallahi abun mamaki dukkan littattafan tajwidin nan sufaye ne suka rubuta su bellanta za ka ce wannan yan iskan in tuwa suka suka zo suna rena mana hankali wallahi tallahi in tuwa da kasani suka yi har manya manyan littattafan tajwidi duk zaka gani wallahi su ne suka rubuta don kawai mun yi shiru shikenan dan iska ya zo dan haddan shafi eh mana yazo yana rena mutane hankali wanda ba zai iya rubuta allo ba haddan shafi ana gaba ba yana warwarewa to mu tsaya wallahi mu koya musu hankali kamar yadda na gaya muku ta rana muna shan shayi da wani kai ya kunna ya ruza wai duk Najeriya ba da kai wannan iya karatu nace nace da kata dan tsaye da karatun nace ni ko karatun da yake a yanzu nan a lokacin yana kowa ina ga ya da suratu suratul azabi yake karantawa na ce ni gowa akwai abin da ya yanzu duk duniya ba wanda duk duniya ba inda za ka zo ka kawo karatu inda ya karatu ake magana na ilimi ba wanda zai goyi bayan karatun da yake nan shirme ke yi yanzu ka ci shirme zai ce za ka ta ka yi karatun tajwidi ko ba ka yi ba ka zan kallo zai koma sama shi ya ɗauka rere-rere a uzun lalina shaiɗanin rabi alaƙa shaiɗani wa ana ka samu shi babu shaiɗani ba ka yake yi ba ya wuza wai kuma shi ne wai kuni wai shi ne kaza kaza don an rasa gwani kasan wai bai ido ɗaya a garin makafi shi ne sarki eh na ce masa to maddul iwal yanzu yake ja kana ji yana jan shi hudu ai da aka taba jan maddul iwal hudu biyu hakima alima rahima irin su biyu biyu kawai ake ja kana kara akan duk ka kwaba amma yahuda duk karatu saka ci in irin yake jana in karshen yana jansa abinda inda ba gayyace shi ba duk da ma dai shi ya yi sa'a karatun nasa irin na bagajin nan yayi daga baya suka ja shi wanda wawa ma da yake ba ma wani abu ma samu ba shi suka ja shi saboda tsabar talauci ba yana faskare ya je ido abin nan itace na gidansa da a ce sun daure margindi da kyau kamar da bai kamata ya faskare a gidansa ba ya fasa itace idon abin nan ya bata mara wannan idon idon da ya bacin ai abin nan ne faskare yake a gidansa eh kungiya tana nan to wani harafi muka ga mu dawo ka ka ka ko eh wa huwa ala kulli shay'in qadir shay'in qadir ba shay'in qadir ba moy tan mi nunol kam sai asiru min su min su ba min su ba min su sai basharan sawiya basharan sawiya sai addalu kuma min dabbatin min dabbatin min ba min dabbatin ba mu oita nunu kam sai dakka dakka dakka dakka ba dakkan dakka dakka dakka akwai gunda ka hannu dole sai ɗin wakiti ne ba ba ta ji ne ɗin sai Allah ya kuku sada dakkan dakkan a e hore ba ati woni woni woni ko ɗum watta e ɗo a e hore ma ne ɗaɗa dakkan dakkan kam woni ko watte za a niƙe ƙasa ne niƙewa ai daga daga nan ke arar rin ma an da wodi mu da hallu ne wata eh wala sai a dawo ya tsiqun ya tsiqun ya tsiqun sai kuma tanwinin sa qauman taghun eh taghin kai afwan qauman taghin قوما silent sai azzayu fa'in zalaltu fa'in zalaltu sai misalin sanatan wini nafsa zakiya nafsa zakiya sai alfa'u min fi'atin min ba min fi'atin ba min fi'atin sai tanwinin sa am yanfahum summan bukmun am yanfahum am yanfahum la yarji'un sai atta'u min turabin min turabin thumma min alaqati min turabin min turabin silent nunun جنات تجري جنات تجري nan na kisra akwai wani wuri yana zuwa da gwamnatai ne ko jannato ta jiri wani wurin ko to duk dai koma ya zo da shi dai a yi silencing ɗinsa jannatin ta jiri sai wani harafi bad ko mambud ba kaga nan duk inda badun ya zo to sai a hankali wurin furta shi in dai radi ne to sai a hankali wurin furta shi ƙasar indiya da yadda suke furta wannan harafin daban pakistani da yadda suke furta shi daban najeriya mu ne masu kala-kala mun kuma kano daban zaria daban gombe daban yola daban duk inda ba fulatani yake to in yazo za ka ji yawanci suna lamu suke mai da shi lallali a'a lallali ne walallali duk inda bahaushe yake kuma ko kanuri to shi kuma yawanci zaka ji walarali duk bahaushe da kanuri walarali to mutanen indiya ne suke ce labbali kamar be akwai ko ba akwai wayanda suke ce masa kuma da dali wala dali to duk dai mun karanta a baya in ba ku manta ba yadda ake furta shi ko da gefen hagu cikin harshenka ya zunguri turanin haƙorinka ko na ɓara hagu ba ba shi ya za annabi ya faɗa a hadisi cewa aka faɗa a hadisi cewa annabi shine yafi kowa furta wannan duk halittar Allah ba wanda ya iya furta wannan harafin sai manzon Allah kowa sai dai ya kokari sa kawai ba ba ba haka ne suka koyar a rubuce kan masu ilimi ba ko za ka mutu ta gefen dama baka isa ka furta shi ba in za ka iya jaraba sai maya ba za ka iya ba tunda suka faɗa kuma ba zai yi ba jaraba ka dawo da turumin tumbin harshen ka na dama ya zunguri turamin haƙoran ka na daman ka furta shi muji in zai yi ba zai yi ba ai sai dai ta ba ba amma ta dama ka ba za ka iya ba in ka ka je a ɗakin ka kai kadai ka jarraba ka kai ba zai yi a ranka za a yi ta dariyan ka shi yasa ake cewa Allahumma salli ala man huwa afsahu ala afsahu man naqaba bi zadi Allah kai salati akan wanda yafi kowa fasahan furta zadi annabi Muhammad kenan to gashi shi ma mandur zillu kenan can a cikin wata sai kauman zallin kauman zallin sai zayun kai yanzurun ينظرون ينظرون فقلنا نون قرآن ظاهرة قرآن ظاهرة قرآن ظاهرة طب سيكما هو يا كاريكو شكرا wannan dai a takaice shine ikhfa'i akwai wanda bai gane wani abu a ciki ba ya kamata in danyi tambayoyi kwarai da gaske tajwidin kenan ake wanne ne ba a gane ba ciki iqlabi shine qalbun nuni a juya nunu a saki na su dauren riya awi tanwini ko kuma tanwini a juya su su koma mimi kamar yadda na faɗa mukhaffafatan amma mimun din wanda bayi da shadda fil lafzi a wurin furtawa la fil khatti ba a wurin rubuta a rubutu ba haka yake ba a wurin furuci ne kawai za a fidda shi la fi kitaban wato ba a rubuce ba ma ba kai gunnati fi ma amma ana yin gunna min ba'd ko min ba'd aha karnalau wurin wurin yin mata akwai akwai sama da shirin a babu sama da shida ba sa za mu iso zuwa su goma sha uku ne maddu din su goma sha uku ne maddu tabai shi ne maddu asli maddu wajibul kalamil muttasil maddu jaizul kalamil mubasil maddu lazimul kalamil muthaqqal maddu lazimul arafil muthaqqal maddu tamkin maddu al-iwan maddu al-badal maddu ga sunan goma sha ka ce gwargwadon na da ya hada shi da to abin da sauri sauri ne ko kuma kamar haraka mana haraka ya ayyuhal ladina yanzu ya ayyuhal ladina amanu ya dinnan in kun zo fa in dai muka gama littafin na akwai abin da nake so mu yi haka kawai za mu zo mu zo da qur'ani kawai sai in karanta sai in tambayi hukuncin me ne tunda mun riga mun karanta mun sauke wannan littafi sai in tambayi hukuncin me hukuncin kaza ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina sai ka ce min maddul lazimul eh, maddul eh, jaizul kalamil munfasil ne sai ce eh, ma hukmuhu sai ka bari hukuncin sa sai in ce haraka nawa sai ka ce haraka kaza sai mu wuce amanu amanu me amanu sai ka ce maddul badal me hukuncin sa kaza ne haraka nawa haraka kaza sai mu wuce in tattaqullaha ya ji Allah kun furqana ko in tattaqullaha in ما حكمه هيك تشي حكمه الإخبار haka za mu yi za mu yi ta yi kamar dai nahu yadda in ana karantawa ana faɗin lirabi haka za mu zo mu yi ta yi wa qur'ani ya zama dai ko me aka kasan hukuncinsa to amma yi an gane theory za mu zo mu yi wancan insha Allah akwai mai tambaya man kana inda hu tambaya fa da ta tambayi da wannan karatu to su ne kyale-kyalen duniya wanda shi ne yake mantar da mutum mutuwa shi yake mantar da mutum kabari shi yake mantar da mutum dukkan abin da ake tsoro a lahira rayuwar duniya din nan samun dan da mata'in duniyar nan shine ƴaƴan bishiyar kaga ai su yake shi ya manta da ma akwai maciji a ƙasa akwai zaki a sama to da mutum ya samu duniya yake ga magana mutuwa kamar haka yake da sun kare kuma kudin za su gafin tashin duniya an ce kaza kaza an ce an ce duniya ta kuma tayi amma ba in yana da kabba a nan din da boye a a haka a tashin duniya ko a gani za a da ba shekara na ana cewa za a yi da lallai ashe ba faɗe shi ba shine na haddace shi za a yi kowa ya haddace لأن هذا حدث أخي هذا علم إيه علما هذا هو غير خافر هذا حدث يرمى الأولى تولى ما حدث شب ذا فلا كم جاد شمس قد سما طيبا زلت التقى ظالما za mu zo gaba ma za ku haddace wani yana kama da wannan in kai wasa sai ka kwaba ka hada da wannan wancan na huruf na alif wallam لا ألف ولام لام الفعل وانجل شيكما ثم رحما تغم ببلدان أم دع سوء ذنب شريفا للكرام kaga yana kama da wannan sai zasta na kan da shan sunkar sama sai kuma sai zai mata gudu zai zare ne
a kan mutala na yanzu To.
lokacin da ya rage mana da tashi da an tattauna mutum karatu da za ta za ku ne na ya